ita ce sakamakon ɗariƙun sufaye gaba ɗaya kuma ita ce mafi ɗaukaka a cikinsu kuma ita ce mafi girma a ciki kuma ta fi dukkan sauran ɗariƙun duniya yawan majiya yawan almajirai yawan muridai ita ce ɗariƙan ƙudubul maktumi koyayyen ƙudubun nan kuma sakamakon waliyai muhammadawa shi ne maulana abul abbas shek ahmad bin muhammad at-tijani radiyallahu ta'ala wannan ita ce ɗariƙar tijaniya sannan ne dalilin da yasa ake ce ta hatimata farko haka manzo Allah ya mushe shi dai cewa to da shi aka rufe dukkan turqus sufiya ta gaba ki daya shine mana khatimatu turqus sufiya sannan ne ita shine khatimul wilaya ko khatimul awliya shine al khatimul muhammadi waliyin da ake ta alkawarin albishirin bayyana sa karshen zamani akalla shekara 950 kafin haihuwar shi ta jani waliyai suke albishiri tun zamanin imam muslim bin sittin ake albishirin karni na uku ce ake albishirin bayyana shi ta jana karshen zamani har kuma Allah ta'ala ya sa tsakanin albishirin zuwa haihuwarsa an samu shekara kusan 900 da wasu abubuwa na'am tambaya me yasa aka ambace ta da tijaniya domin kiranta tijaniya yana kawo musu iskali ko wayan ce ta shau tijani da ta shau tijani ake mabauta haka ne akwai wannan shuba ko babu to me dalili a kan haka amsa an ambace ta tijjaniya ne saboda nasabta mu shehu tijjani ɗari ɗari saboda a hannunsa Allah ta'ala bayanar da gurin maulana rasulullahi wani shi ne dalili na fata muna gane ba na to ga inda magana ta ce nasabta wani abu na addini zuwa ga wani mutum ɗaya wannan abu ne sananne a wurin malaman ilimi ba jahilai ba duk malami ya san wannan ba jahili wanda ta gana wannan kakakaka akan wannan da ake tijaniya yana ana mashi da wani bauta to jahili ne nisan kawai ba a shanin addini idan ko da ya sani daga qur'ani ma ya irin wannan ne batun da yawa an kira wannan al-muhajirun an kira wannan al-ansar duk ba musulmai bane duk ba sabon annabi bane me yasa aka jingina waɗannan kalmar muhajirin waɗannan kalmar lansaru nisba ce wannan wani suka hijira daga makka zuwa madina waɗannan kuma waɗanda suka karɓi annabi kowanne Allah ce ya faɗi falalarsu da darajarsu da martabarsu da kimarsu sakamakon wannan nasaba zuwa ga wannan aikin Maulana Rasulullahi ya nasabta masu haɓai abubuwa da yawa waɗanda suka shafi kaza kaza akwai ahli suffati akwai ahli kaza akwai ahli kaza abu gasu nan da yawa na fata mun fahimci wannan na'am to abu na farko idan har wannan yi mabota ne ga wani to me yasa aka ce mazhabar malikiya aka na sauka mai imam malik dukka kusan ainihin arewa west africa kashi 90 ko 80 dukkanin kasashen west africa suna bautan Allah ne a fahimtar makarantar imam malik da su malikawa to cewa mu ni ana malikiyu ne ba maliki a tashi da zalima haka ne suka sulki malikiyun mazhaba mazhaba ne suke shi ba maliki to cewa ni ba maliki ne idan ya zama haka bauta ne to zai zama dukkan duniya ga duk wanda ya sauka maka shi wata mazhaba to wannan imamu mazhaban ce ne shine ubangiji shi shi ke bauta ma mun fahimci wannan da kyau saka malikawa kiran su malikawa ko shafi'awa ko hambala ko hanifiyawa ya zama suna ma waɗannan a'imma bauta ce da Allah haka ne to ku so dan shi ma ba haka bane rabbi tijana su ma ba haka bane na'am haka an nasabta ainihin hanbaliya zo ga Imam Ahmad bin Hanbal haka nan sauran mazhabobi haka ne yake to ga aikin da ga aikin da yafi wancan nauyi shin Buhari na da hadisi ku gyara abin ma Buhari na da hadisi ne kamar yana ne hadisi kare na wane ne na annabi muhammadu amma me yasa yau yayin ana so a ji hadisin ka yana da kwari ko bai da kwari sai an ce rawahu al-bukhari ko har ma da wani gari wai sahahu albani akwai wani wai shi dan albani wai sai ya ce ya sahaha wai zana a ce hadisin ka in ya yi kyau ka ji dan kwanan nan ba har yanzu albani shi albani har yanzu shekara ashirin da mutuwa ba amma saboda iya yi da kaɗi furi a addini wai har ya samu fage da shi ma sai an ce wata haku albani duk wannan kifin na yan salaf da yake sa mun ta musu kafirai bayan albani ba amma saboda rashin kunya mun suke mana bayan yau da ko bayan iya Allah ka tsare mu da wannan bala'i wannan makantar zuci ne son zuciya Allah ka raba mu da wannan saboda sai an nasabta hadisi zuwa ga Bukhari ko an nasabta zuwa ga Muslim ko ko Abu Dawud ko Tirmidhi ko ko ko ko ko sannan hadisi yake yin kyau a zahiri ne dalili saboda su hadiman wannan bangaren ba shi ne dalili ba shi ne dalili ba saboda duk hadisi ba wani na Buhari ba wani na Muslim dukkan na Maulana Rasulullahi me yasa suka zamto hadimai a nan sassa musu hadisi saboda sun mahadara annabi ta bangaren hadisi hidima to shi ma Maulana Abul Abbas ya mahadara annabi ta bangaren zikiri hidima da aka ake nasabta masa makarantar zikiri kamar da ake nasabta ma maliku makarantar fiqh da shafi da abu hanifata kamar da ake nasabta ma buhari makarantar hadisi da su da muslim da sauransu to shi ma shi tijani an nasabta mu haka nan maturidiya da ainihin yesu na daya mazhabata mu ta ilmul kalam da asha'ira wannan Muhammad al-Ashari wannan kuma yana Imam al-Maturidi duka an nasabta musu ne saboda sun hidima a wannan janabin makarantar to da haka shi ma shi wajen ya hidima ne a janabin makarantar zikirin Allah a fadan Allah da fadan Maulana Rasulullahi yasa aka nasabta masa tariqat tijaniya kamar da aka nasabta qadiriya zuwa ga Sirab da Qadir Jili Shaziliya zuwa ga Sayyidi Muhammad Shazili Rufaiya zuwa ga Sayyidi Imam Muhammad Rufai na fata mun gane wannan kuma magabata sun dade da fahimtar cewa yin haka ba shirka bane ba kuma addini bane domin duk sun rubuta littafin su eh dan ka je ka duba iziya zaka jara ga maka shi ba shazili ne ashazili dan ka duba shi ma zai ga maka shi burfa'i ne arfa'i mana ɗan tsarika rufa'iya ne dan ɗarikan shaziliya duk mawallafa mu tafan gaskiya duka ɗan tsariku suka wallafa sai dai ka fasa karatun duk yau sai mu ce a fasa to Allah ya kiyaye na'am ونسب القرآن إلى الوحي والعقل وغيرهما kaji wani rigimin ma ai wai in gurin gumma qur'ani gaba daya ashe an lissafta mu wani mutum ma wanda ba annabi ba ba sahabi ba ba tabi'i ba ba ma tabi tabi ne ba ba eh su tabi'ul atba'a ne su kusan rukuni na na na hudu ne a cikin tabaqatul salaf su misali an lissafta warshu go a cikin qira'atu warshin go qira'atu hafsu qira'ar warshu qira'ar hafsu a ce qalul a ce hamza ibn kasir kaza kaza da sauransu duka wannan qira'o'i isa'i duka wannan qira'o'i duka an ga maka sahabbai ne alquran ba sai ba ta bi kodi a cikin ba ma ta bi ta bi na kodi a cikin su tsamka na hudu amma ba mamaki qur'ani da Allah wani wake yana da wani qur'ani ne Allah qur'ani nawa ne Allah abinda dai baka mamaki Qur'anin kuka tukan da daga bakar zuwa nasu ba aka ce kira kira'an warshu. Gaba da la ilaha illallah. Abu da baka mamaki ko qira'atu Muhammadin ba ce ba. Dan nan wannan fahimtar wannan ko a ce qira'atu Lahi. Ai shiru ai dungurungun gaba ce da. Ka da wurin qira'atu Lahi. To ba qira'atu Lahi bane. Lahi ne wannan. To in za a dan sauko sai a ce to qira'atu Muhammadin. To ba na Muhammadin nan bane? Muhammadin ne wannan. to amma aka shallake sahabbai duka sai dai a ce maka musafu usmani a shallake abubakar a shallake umaru aka bakan usmani aka ce maka musafu usmani akwai musafu aliyu ba ruwan musafu kan ali yana da musafin sa yana nan aiki ko a bagdad ne ko a ina ne shi kuma yayi ala tartibi daga yanayin saukan ayoyi shi aka jere shi saka farkon sura ikra a cikin musafin kan ali farkon suran farko ikra ne to da ta fara sauka to misali duka waɗannan masahib da aka jingina mu waɗannan bayan Allah da Allah ya mai da su nasu me dalilin da yasa aka jingina musu saboda khadimai ne sun hidima a wannan makarantar hidimar da Allah ya ba su lamban yabo aka jingina musu Allah ya ɗaukaka ambatan su da sunan su da wannan yau ma an baka yi addini da wannan abin nasu ba Allah bai karɓa ba wannan ta isa yabo ko baka isa ba ta isa yabo a wurin Allah Qur'ani da ya girman su da martabar a ce yau duk kirawokin nan guda goma da ake nema ko guda bakwai muttafaq alaiha dole sai ka kira'ar wani wannan da ba sahabi ba ba annabi ba sahabi ba tabi ba to wannan girma ta kai ga wannan mutumin da aka jingina masa kira'ar qur'ani gaba ki Allah kara masa yarda saboda idan jingina wani abu na addini zuwa ga wani mutum addini ne mutumin da ba Allah ba ba annabi ba to waɗannan dukkan bauta ke nace musu kaga da kowa zama ba bawan Allah ba bawan munawu Allah mun fahimta wannan da kyau kenan na kafa tsarika zuwa ga shoki jani ba shi ke nuna shoki jani ake yin bauta ba Allah kara mashi yarda na'am da aka nasabta wani abu na addini ibada ne ga wannan wanda aka nasabta ma din da duk wanda muka ambata ba sun zama allola gaba daya maliku ya zama Allah Allah malikawa shafi ya zama Allah shafi'awa imamu hanbali ya zama Allah hanbalawa imamu abu hanifa ya zama Allah hanifiyawa ko ba gaba buhari ya zama Allah yan sayo yan buhari musulun ya zama Allah yan yan rawahu musulun sannan warshu da hafsu da da kisa'i da ibni ibni kasir kaza kaza sun zama allolan ikra'a kuma aka tsara ta sako har kasa ba har zo yan bayan ibni tamiya ko ba ga wani dan su ma akwai yan an ai dan akwai tauhidul sifati wa tauhidul asma'i wa tauhidul menene menene to ai ai sorry tauhidul rububiyya wal uluhiyya wal asma'i was sifati kaga akwai bayan wannan wannan sun ma fuka ma fa da bayan wani abu su tauhidin ma su ana cewa la ilaha illallah duk tauhidi yana ga maka Allah dai ne su sun ta a tauhidi uku ne yaman wai akwai na uluhiyya ko akwai na rububiyya ko akwai na asma wa sifat ba kuma Allah ne ko annabi suka faɗa ba ijtihadin su ne suka kirkiro wasu abubuwa ba muna cewa ijtihadin ba tacce bane amma ka sani ba dole ne kuma zamto karɓar da wani saboda ba lazimi ne Allah ya lafanta mana ba abinda muka sana tauhidi kawai la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka kura tauhidi wani uluhiyya rububiyya duk sabai ba san wannan ba wanda ya san haka nan qawaidi ahlari duk sabai ba san wannan ba ashimawi ijiya da sala duk ba sani haka nan wani buhari muslim duk sabai ba san wannan ba yanzu za ka shi sahabbai sai ce haka dai muka ji karatun zamani da wanda ya san haka wani warshu hafsu kala kala duk sai wannan wannan ba duk kuka sai kaga takakkiyar bid'a ne ko ba haka bane ingantaccen original amma ga ja masa haban da bai san la ilaha illallah ba ga mu wanda bai san astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alaihi wa ba akwai shi ga mu wanda bai san Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam ba akwai shi bawo sura kaga har ma in misali wurin aikata karmiyatu yan ɗari ko sun fi kusanci da hadara annabi a aikin fiye da waɗannan dukkan ilmoma gaba ki da saboda wannan ba zai zama mushkila ba ba wai muna inkarin nasu bane amma su ma su daina inkarin nan wannan shine magana na gaskiya Allah ƙara mana fahimta na farma maulan rasulullahi yanda kake lazimi da wazifa da suke juma ka shud gane ki da ke shi ake yin bauta ce haƙi ne shi ya hamsa ke haɗe a yayi go ita ta yana kada kai goma su mai to amma yanda kake haƙi yanda kake shiga daira kake shiga kake shiga daira sannan an nan tsafta mun shud gane ne saboda shi ne wanda sanin ya bayyana a hannunsa amma hakikanin ɗariƙar ta annabi Muhammadu ne wanda manzala lakka na masa ya ce wurji haza haka yake masa wannan wurjin nawa haka annabi ya nasabta ma kansa afkar shi ma kakan lajil hakikatu nawa ne ne na Allah ne akwai ne ilaha illallah ne da wuce Allah akwai ne salati da wuce salatin manzo Allah daga Allah inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Allah ne kadai ke yin salati ko ba ka wani akwai ne me me me istighfar wanda ake istighfar da wuce Allah astaghfirullah kake cewa ba astaghfar tijani ba ba la ilaha illa tijani kike cewa ko la ilaha illa ahmad ba kike cewa ba kuma Allah sallallahu alaihi sayyidina tijani ko sayyidina ahmad kake aha sayyidina muhammadin ne kike cewa tijani ko sauraka duk su iskalan na shi da kalle sai ne na shi da kalle to ko gunki muka aje muka kewaye muna la ilaha illallah abin da muke ga mu gunkin gunki kada kake kai ba Allah bane Allah ne Allah haka ne kaida kaida kenan kaida kenan ko barin ga ma gaskiya ko ka ba ka je kana raga ka ba kana labbaika Allahumma labbaika ka kudurce ka ba kake mota ka kafirta alquran kuwa ka'aba da kasan da ake zuwa ake kewayewa ana dawai ba shi ne dungurungun ba to ko ita kaje ka kudurce Allah kake mota ka kafirta kaga mushriki tamin cikakke fali abudu rabb hadhal bayt ubangijin daki ake bauta ba ba daki ba saka mu ma na abudu rabb hadhal hadhal hadhal libas muna bauta mu ubangijin kallan ne la ilaha illa allah wa la ilaha illa kalle muke cewa muna fahimta wannan da kyau saka wasu shubuhati ne na wauta da wahani da imuwa da rashin hankali da dai da dabbanci in ka tara duka sai baka amsar zurutun hasada da kiyayya shi ke taske su kan bayan Allah da irin wannan abubuwa wai abin nan baya gyaruwa ne ku rage ma ustazai kaman ba ku aji to ba ga shi ya rabu ba kaɗan rage kawai to wannan shine ka'idojin da ya kamata mu dinga lura da su a cikin al'amura na addini Allah ya samu dace alfarma maulana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da iman اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا وغلق ورقاتنا وغنا سواك الله ولا هادي إلى أسرارك المستقيم ولا هادي قدر الجلال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين Akwai mai tambaya? Akwai tambaya? Kuma tambaya? Na'am. Na'am. Na'am. Ofisiyar. Imam ya tambaya.